أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na al'adabar mufrat na imam abi abdullawa ne masu musa ibn da kitab muhammadu binu wanda ya rasu hijira ta da shekara nawa 256 adabul mufrad wane ne babban littafin shi bai ci adabul mufrad sun kace buhari so ne jami'u sahih sahih buhari da sauran littattafai da dama wanda wannan littafin adabul mufrad shine ɗaya daga cikin babban littafin da duniyar musulmi take karanta shi akan koyon tabi'u na musulmi wanda ke koya tabi'o'i na musulmi tun daga gida har waje har zuwa ko'ina a wancan satin muna cikin babi na 120 babun almuslimu mir'atu ahihi musulmi mir'a madubi musulmi mudubi ne ga dan uwan shi mir'atu musulmi mudubi ne ga dan uwan shi musulmi a cikin wannan babe mun yi hadisi na 238 inda ya ce nan ita wannan wadda muka yi wancan satin an abi huraira kala abi huraira ne ce kenan in aka yi sinadin abu zuwa sahabiya sunan hadisi mai zama ce mai wannan karanta ce an abi huraira kala al-mu'minu mir'ata ahihi ai bai ce ba an abi hurera anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala sai ce an abi hurera kala kenan aba hurera ne kenan ma na hadal hadis huwa mawquf ila abi hurera kenan ma usine da ila sahabi huwa alladhi yusamma al mawquf kawai mu ce aba hurera ko ibnu umar da sauransu kenan wannan huwa alladhi yusammihi al mawquf kenan daga sama ya zo mawquf hadisin daga ƙasa kuma na 239 sai ya zo marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda na sama yanda yace almu'minu mir'atu ahihi idza ra'a biha aiban aslaha nan mawquf ne ila abu huraira wanda muka wancan satin yanzu wanda zai karanta shi kuma marfu'an ne ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai ce بسم الله قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن, بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه
to baba muka ce almuslimu mir'ati ahihi musulmi mudubi ne ga dan uwan shi me yake ne mudubi ne ga dan uwan shi kenan kamar yadda in na leka mudubi in na ga aibi a jikina fuska ta ba ta yi ba kyau ya zai sai in gyara ungogi to haka in ka ga aibin musulmi ba hutawa ba za ka yi ka ce ya yi kaza sai ka gyara da kai sai shi kenan in naga huskata yanzu na leka naga wani abu huskata ko wani tashi ko wani abu huskata ai ba na hutu ba ina nuna ina cewa ga riga ta kaza ko dan zan gyara a cikin gure ko to haka ake so ka kiyaye sirrin musulmi kenan wannan shine kama malaman balaga suke cewa tashabihul balik tashabihi ne wani karshe dai mudubi malamai sun mai sharhi da dama wannan kenan na farko in ka ce almuslimu mir'at musulmi mudubi ne ga dan uwan shi kenan ka kiyaye duk dan uwanka musulmi ka a ci naman shi a gaban ka ka ayi da shi ka kiyaye shi duka yake ne duk wani aibi in ka leka mudubi ya gaya ma ai daga kai sai mudubi kake gyara kayanka ko in ma ka nuna wani ka ce shi nan kina yayi sai in na kuka ai gudubi nuna ba ka guda mai ɗinka ba to haka ake so ka kasance ga musulmi kamar yadda ma'abuta ilimi suke cewa kun rida an wakami salli a hika musulmi ka kasance bargo ne da riga ga ɗan uwanka wa musulmi kenan kasance ɗan uwanka musulmi kai ne rigar shi kai ne bargon shi kenan duk wani abu ka ji mutum yayi ta yi yanzu kai ka koce shi ka ce wani kayi ka za ka mai nasiya ba zawa za ka yi majalisi majalisi kana baza shi ko kana kwasar zance na nan kana kaiwa nan kana kaiwa nan musulmi mudubi ne ga musulmi saboda mudubi baya ne mudubi baya baya karya almiratu la yakazu musulmi mudubi bai karya in ka leka mudubi abin da ya nuna ma a yi haka ne ko to haka ake so ka kasance mai gaskiya ga dan uwanka musulmi kakka yi karya musulmi mudubi bai kari bai rage haka ake so ka kasance ga dan uwanka musulmi mudubi shuru yake sai dai guda babi aibi in ka leka zaka ga aibi amma dai bai mi bai magana yayi shuru to haka kai ma ga aibin dan uwanka musulmi kai kai shuru ka gyara kenan mudubi kuma kana kap kap kap da shi a gida kai hado yayi ya fashe ko ya kare haka ake so kai gari dan uwanka musulmi kai kaf kaf kaf da shi kai wani abuwa mudubi kullum a gida in ka tashi sai kai mata ba sai sun sai sun goge shi ba duk wata kura ta saboda sabai mata mai kurar da yake ake mata to haka ake sofa dan wanka musulmi duk wata kura daga dan wanka musulmi da ta kai ne ba ka kira ba wani ka ce a yi kaza kenan ka goge kenan wannan tashabihil baligh ne annabi karshen dai a nuna ma musulmi dan uwan musulmi ne shine ce ma al muslimu mir'ata ahihi shi musulmi madubi ne ga dan uwan shi tashbihul baligh kenan shi da bacci ya kama mawqufu na abi huraira sai kama wanda yace hadathana ibrahim bin hamza qala hadathana ibn abi hazim an kasir bin zaid an walid bin rabah an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'minu mu'mini mir'atu ahihi mudubi ne ga dan uwan shi kamar yadda muka yi bayani wal mu'minu aqul mu'minu ko mu'mini duk inda yake dan uwan mu'mini ne kai baza shi kai tona mai asiri kai yi da shi kai ci naman shi ya kare shi sai ce ya kuffu alaihi dai atahu dai a can ba mun ka wannan kalma ko dai a ma ma'ana dai a can ba mun ce dai a hadika ko muka ce dai a tana zuwa kamar gona ko wani abu to nan sai mai doshi ya kufa anuk alaihi dai abu ya kare mai gonar shi kenan abin da yake ni ya kare mai kadara shi duk dai a asalin ta alhadika ko gona muke ce da lafiya ce dai a kenan amma nan ya kashi ne akan kadara shi duk abin da na dan uwanka ne musulmi ka zo zaka wuce karkara gonar shi ana mai banna kai mi kai magana zaka wuce wani karen shi kai magana motar shi tana kofar gida zaka wuce yara suna tabawa ka hana injin shi wani zai taba mai ko wani duk wani abu dai na dan uwanka musulmi za a taba ko za a karya ko za a yi mai ka yi mai ka gyara shine kama ya kiyaye dai atuhu kadara shi wa yahuduhu min wara'ihi yahuduhu ay yahfuzuhu hafazahu ya kiyaye shi min wara'ihi daga bayan shi yahuduhu ya kiyaye shi daga bayan shi kenan ko da bayan idan shi ne ya zama to yana ne yana kiyaye shi baya tozarta da shi baya gaya mai magana baya cin amana shi baya cin duke shi da irin wani abuwa shi ne wai hudu min wara'ihi ya kiyaye shi daga me daga bayan shi mun gane kenan dai kawai abin da zaka ne wannan tashabihul baligh ne akai musulmi dan uwan musulmi ne mumini madubi ne ga dan uwan shi yadda in na kalli madubi in ya gaya min aibina nake gyarawa haka in ga aibin dan uwanka musulmi zaka gyara shine khulasatul qawl sai ya ce قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حويت قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستور عن مستودر مستورد عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يخسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة ruwaya wannan da muka karanta ta sama ta 239 bazar ya hudo ta tana cikin sunan al-kubra na baihaqi kuma albani ya sa hata ta sama wannan wannan wanda zamu karanta baitin ta zo ana adabul mufrad ta zo a baihaqi ya hudo ta abu dauda ya hudo ta albani ya sa hata ita ma wannan zamu karanta inda take cewa hadasana ahmad bin asim qala hadasani haywatu qala حدثنا بقية مالم بقية عن ابن الصوبان ابن الصوبان اسمه عبد الرحمن بن صوبان عن أبيه أبيه هو ثابت اسمه ثابت أبيه كان صوبان بن ثابت عن مكهول عن وقاص بن ربيعة عن مستورد مستورد وانا شين صحاب منزل الله صلى الله عليه وسلم يسمى مستورد هي daga cikin sahabban manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala bi muslimin ukulatan fa inna allaha yud'imuhu mislaha min jahannama wanda ya ci wani abinci da sababin tozartar da dan uwan shi musulmi yake ni shine man akala wanda ya ci bi muslimin da dan uwan shi musulmi akalatan wani abinci fa inna allaha to shi ma Allah yud'imuhu zai ci yadda shi mislaha fatamcin wannan ranar tashin kiyama a wata jahannama me yake ne kenan wanda ya ci wani abinci da sababin tozartar da dan uwan shi musulmi kamar misali kaje ka tozartar da wani musulmi dalilin wannan sai aka baka wani abu kaci abinci to wannan abincin da kaci ranar tashin kiyama Allah zai ciyar da kai daga wutar jahannama kudancin wannan ai da koyi al'umma yanzu da wanda sai ka bata wani ko ka ci zarafin wani ko ka ci mutuncin wani tukwana zaka samu zaka samu na kenan duk abin da zaka samu akan sababin cin mutuncin wani ne ko wani ne ka bata ka samu wani kudin to kai ma Allah zai ciyar da kai kwatamcin wannan a wutar jahannama kenan man akala bi musulmin wanda ya ci ga musulmi uku latan wani abinci kenan abin da yake ni wanda ya ci ya samu ya ci wani abinci da sababin bata wani musulmi hallo eh bisabu kenan kuma hallo wa man kusiya wanda ya sayi wata riga ko ya tufatar shi ma da sababin bata wani musulmi kenan da sababin bata wani musulmi ka samu kudin har da ka sayi kayan sawa ko bargon sawa kenan kai ma kusiya shi ma Allah ya suhu mina jahannama Allah zai tufatar da shi da mi da tukwai wutar jahannama a yanzu al'umma da muke ta ai da kowanne wanda da dalilin bata mutum zan samu kudin da zai ci abinci da dalilin bata wani dan uwana zan samu kudin da zan sai sitira ai da kowanne da kai gani mutane kawai aikin su su bata su bata mutum kenan da ya lafata wannan mutumin kuma zaka samu wani abuwa sai na uku yace ko man kama bi rajulun maqamar riya'i wa sam'atin wanda ya tsayi ga na wani mutum shi ma tsayuwa ta riya da kuma ji da jiyaswa shi ma fa inna allaha allah mai girma da buwa ya koma bihi zai tayar da shi ranar tashin kiyama a nuna shi a ce mai riya ne da mai jiyar da jiyaswa ne ranar tashin kiyama me yake nihi nan wanda ya tsayi ga mutum tsayuwa ta riya ko ta ji da shiyarwa malamai su yi bayani akan abin da yake nihina abin da yake nihina misali kamar yanzu misali na san kana son mutum wani mutumin gani kana son shi kuna fahimtar juna sosai kuna gane wa juna kuma kana son shi sannan Allah da annabi sai in je gurinka sai in rika yaba mutumin kaiwa da mutumin kirki ne ai taimako sai wani kirki sai wani wani ai kaza wani ai kaza kai kuma da kasu kake wani dan mine ne dan a baka wani abu ne kake yaba wannan a gaban wannan ba dan Allah da Allah ba ko kuma kokontar din wannan na san ba ku zutuwa kai da wani ba ku ganewa juna kai da wani sai iske kai ce a mutumin ai yayi kaza mutumin baya da kirki mutumin ai yayi kaza irin suwa ne ai sai hakuri zama da su yare da mutane ne ai tun ranar da ya ci mutunci shi ne wata daga harkar shi kai ta bata shi ne a gurin wanda dama dan adawa shi ne shi kuma wannan ai in mai hali ne zai mami tun da ka zo ka shiga tare ya shiga bata makiyayi to irin wannan mai wannan halin ai muna samu a cikin al'umma to wanda zai ce in gyara ka gaban wani ni kuma gyaran da nake dai in gyara tuwona ne ko kuma in je in bata ka gaban wani ni kuma bata kan da nake dan na san buku shiri da wannan ne dan kenan zai ga kamar na shiga mai tarayya sai a bani wani abu to shine man kama bi rajulun wanda ya tsayi ga mutum makamar ya tsayuwa tariya da ji da jesuwa shi ma Allah zai tsayar da shi ranar tashin kiyama ya sa shi rayin masu riya da rayin masu ji da jesu ranar tashin kiyama mun gane yana abu nawa ne abu nawa na harko wanda ya tozartar da mutum don ya samu min abinci ko wanda ya tozartar da mutum musulmi dan uwan shi da ya samu abin ko kuma wanda ya je ya bata ko ya gyara mutum shi ma don ya sami abu sawa kenan duka wannan tabi'a ce tamu kuma wadda musulunci ba ya santa annabi ya hana ta kuma muka lura al'adar da wani wadda wani tabi'o'in muna da muna da su ko to sai Allah kiyaye sai na gaba ce babun babi ma la yajuzu abinda bai halitta ba bai inganta ba minan la'ibi na daga wasa wa muzahi da raha zolaya alla'ibi wasa muzahin raha ake jagon ɗaya zulaya ko raha to zulaya ko raha da ɗaya ne abinda bai inganta ba na daga zulaya da raha to da kawai zulaya a musulunci ko raha da kawai kowa halarci zulaya a musulunci karanta hadisun tukwana sai mu je mu قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بن أبي زعب عن عبد الله بن, بن الساعد عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصاص صاحبه فليردها إليه
سيأتي حدثنا بابا منه abinda bai mala ya juzu abinda bai halitta ba bai inganta ba minan la'ibi na daga walmuzahi da kuma raya ko zolaya da sauransu sai ce haddasa na asimu bin aliyu kala haddasa na ibin abizi ibin an abdullahi bin sa'ib an abihi an abihi abdullahi bin sa'ib an abihi shine sa'ib bin yazid an jaddihi kala zaddihi kenan shine yazid kenan yazid al-kindi kala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce naji ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ani yana nihin ya kula yana cewa annabi la ya akuzu ahadukum mata a sahibuhu kaddayanku ya ahuzu ya doki mata a sahibuhu wani abu na abokin shi la'iban akan wasa wala jadan ko kuma kai da gaske ma fa'iza a haza in kuma mutum ya ɗoki fa'iza a haza hadukun in kuma mutum ya ɗoka a sa ko da sanda ce ta ɗan uwanka ka ɗoka akan wasa ko kuma akan gaske faliyar duha ilaihi to ya maida zuwa gare shi me yake ne wannan hadisi ai da koya al'adam wannan muna shi sosai al'adam kamar yadda sai ka zo gidan mutum sai ka ga wani abubuwa dama sai ka ce kayuwa ne kawai kaci kacin ya kai ɗaya wani abubuwan da dama kawai da wasa-wasa ai haka shi da wasa-wasa kawai sai kulle abu yauta da shi eh ai mata sa kowa ma na da ba ai mata ba kamar su gidan kai zanka wani abubuwa ga yanan ko kana kiwon wani abubuwa sai ce kawai kai ɗaya zaka cinye kai ɗaya zaka cinye wani abubuwa kawai sai ya ja akuya wani kulle ko kuma ya ja wani abu ija kawai sai mutar shi akan wasa ko ka dauki wani ko kuma ka shiga ɗakin shi kaga takalma da dama kawai sai ka ce kai kai ka taro na abubuwan kawai sai ka dauki takalmin ka ko wani mai doka sai akan wasa wasa ne da gaske gaske shi bai ce ba dan radin kai na baka ko rawani kawai ka ja ko kwafule guda ka ja ai al'ada mu muna muna da wannan wasa wasa al'ada mu da al'ada muna ai muna da wannan kawai zai gaban mai gida musamman a cikin dalifani wani zai zo gidan kawai kana kiwo ko kana wani abuwa a wasa kai kai ɗaya zaka cikin doke ka za a ba ana wasa ana dariya kawai ya tashi ya ƙuliya ta da shi eh kenan shine wannan ashe al'ada ce wadda annabi ya hana ta la ya abuza ahadukum kai ɗayan ku ya doki mata a sahibihu kayan la'iban akan wasa wala jadan koma akan gaskiya in kuma ya doka fa ko da sanda ce ya yi mi ya maida ke nuna al'ada ce wadda muna yi ta a nan ma al'ada da muna yi ba sai wannan da wani ba ke wannan kuma da kwai zan mu gane kuma bakin wannan yana karanta da muke nan akan wasa kan mu doki mi kama ɗauki kayan mutane kuma yana karantar da muhallu shi wasan da kwai shi ko babu shi kamar wasa da muke wannan na zolaya shi musulunci ya a yi raha a yi ɗan wasa a yi kaza a yi kaza di yana yi amma dai abinda musulunci ya hana wasa na komedi wanda zaka yi ta sa mutane dariya wanda wanda muna shi ma a yi gashi kawai mai ta zolaya ta yawan dariya wannan musulunci ya hana shi kamar na komedi ko kuma ka yi ta sa mutane dariya ka yi ta yi amma dai raha ta ni kai a yi ɗan zolin juna wanda da ana yi a wuce gurin ana yi wasa irin ɗan zoliya wanda a wuce gurin da ana yi amma dai wanda za a wuce a yi ta sa mutane dariya a yi ta sa mutane dariya don saboda dariya ita na mi tana kashe yawa da kuma aiwancin hadisi na ruwa ya abi huraira ko wanda wata ran suna zaune gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu mani ahuzza anni haula'il kalmati wane ne cikin ku zai amshi wannan kalmomin in gaya mai fa ya amalu bihinna in na gaya mai wannan kalmomin yayi aiki da su aw ya amaru mani amalu bihinna ko kuma ya umurci wani ya aiki da su faƙala a babu raira dai annabi ya hudu wannan magana cikin sahabai sai a babu raira ya ce ana ya rasulila ni ya manzo Allah a gaya ma wannan kalmar da babu raira ya ce ana ya rasulila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu raira yake cewa fa a haza bi yadayya fa a qada biha hamsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya doke kama hannuna haka sai yake ilga abubuwan zai gaya mun su guda biyar yana ilgawa haka daga cikin abin da ya gaya mai ne a cikin su yake cewa kakka rika yawan dariya kakka rika yawan ba mutane dariya cikin abin da ya gami narko ce musu ya ce mai ittikil maharima ta kun a abadan nas ka nisanci abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya ce haram ne ka nisance shi sai ka kasance mafi bautan mutane na biyu ce mai warda bi ma kasama Allahu laka ta kun aganan nas ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka sai ka kasance ka kowa wadata kaka kai kanka inda Allah kamar can da muka yi kaka yi ta hallabi ma laisa labi uta ba kai hawan mota ba kace sai ka hau mi bakin ka ka hau wunki kace sai ka sai ka hau mota ba kai watsaya inda Allah bakin karhin ka ka sai belo tsaya a belanka ba ruwanka da wani ya hau mi ya hau mota kai rigarka ka zazzage bosho ka sa ba ruwanka da wani ya sa aljika kaza duk kullum in ka ga wani abin da wani yake yi ka ce ka shi zaka yi to ka kare a banza shi ne wadda ka yi rabi ma ka saman laka ka yi da abin da Allah ya baka ta kun agana na sai ka zama to ka yi kowa wadata wa a hasin ila jarika ta kun mu'mina ka kyautata zuwa makwabcinka sai ya kasance na nawa sai ya ce na hudu wa hab ilan nasi ka yi soyayya da mutane ma tufi bihi nafsika kamar yadda kake son kanka ta kun musulman sai kasance musulmi na biyar shi ce wala ta kasiru da hika kakka rika yawan dariya wala ta kasiru kakka rika yawan fa inna kasarati da hika tamitul kalba domin yawan dariya yana kashe zuciya yana samun mutuwar zuciya ga hadisi na ma'awiya bin haida shi kuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul ladzi yuhdisu fa yakzibu da haka bihil qawm bani ya tabbata ga wanda yake magana yayi ƙarya da ya sa mutane dariya kenan zaka yi magana kai ƙarya kai ko me kake so dan ka sa mutane dariya kenan zan mu gane a wannan ruwaye da wannan wanda muka a zolaya in dai ba akan gaskiya ba ba a zolaya ko ba dokan kayan mutane akan zolaya zolaya wasa wasa a yi na sam a wuce da wannan zolaya akan gaskiya ana yin ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wata ran yakan zolaya amma dai zole annabi sallallahu alaihi wasallama duk zole da zai mutum akan gaskiya ne wata ran wata mace sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya rasulullahi ud'ullaha li an yadkhulani jannata ya manzan Allah tsohuwa ce mace sai ta ce ya manzan Allah ka roka mini Allah Allah ya sanya ni aljanna wanda tsohuwa sai ta ga annabi wannan magana sai annabi ya ce mata a amma alimti ya ummu fulala anna jannata la yadkhulu hal ajur sai ce ke biki sani ba wance tsohuwa ba ta shiga aljanna eh ke biki sani ba tsohuwa ba ta shiga aljanna eh tsohuwa sai ta yi sai ta wani take kuka to kaga annabi me mata eh me yake ne sai ce biki sani ba ke tsohuwa ta ce roƙa mun Allah annabi ya shiga aljanna sai ce mata biki sani ba tsohuwa ba ta shiga aljanna ita kuma ta juya take kuka sai annabi ya ce in taliqu ilaiha fa ahbiruha innaha ta'udu bintal bikra ku je da gauga ku iske ta ku ga mata zata shiga aljanna amma dai ba a shekarun ta da tsufa ba zata shiga tana budurwa yarinya inna an sha Allah da insha yana kaga wannan miye mata amma dai akan mi to irin wannan zole ita ce aiki amma dai wanda ba ta gaskiya ba musulunci yayi mi ya hana yana irin wannan wadda ba ta gaskiya ba ta mai ba kuma ta ɗaukan kayan mutane a kan zoliya kama wani al'adar mu ce kawai mutum zo ko kuma irin da kwai aika mai wasanni a ce kabila wanda kabila wanda da kwai wasa tsakanin su to irin wani yana zuwa a ce kawai sai kun ba da za a shiga ko a ɗauka ba akan mutum yara ba to duk irin wani shi ne ya hana wannan la ya abusu a hadukun mata a sahibu kada yanku ya ɗauki kayan dan uwan shi la'iban akan wasa wala jadan ko akan gaskiya ma in ma ya doka aka ce yi ne ko da sanda ce doka babun babi addalu alal hairi shiryaswa akan alheri addal ka shiryas akan alheri me yake nihi nan duk aikin alheri in kai sababi aka yi shi to kai ma kana da ladan kwatamcin wanda yi wannan aikin alheri duk aikin sharri in kai sababi aka yi shi kai ma kana da laifin kwatamcin wanda yi wannan aikin kai sababi mutum ya gina masallaci kai sababi mutum ya gina makaranta kai sababi mutum ya gina likita rijiya ya taimaka maraya ya taimaka talaka ya taimaka wanda bayya kai ne sababi kai ma kana da kana da lada kai sababi ma zai yanzu an zo ana neman abu sai kai sababi ka ce kai gawa ne kile taimaka ma ka san mutumin kirki ne sai ka je kuma mutumin ya ga wancan wancan iya taimaka ne kai ma kana da kenan in ka kasance kai su kubar ne na wani aikin alheri to yadda wanda ya aikin alheri ne samu lada kai ma da kai sababin wani abin ka sami ka samu lada to shi ne ce wannan hadisi heji قال حدثنا محمد بن بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود العنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عبدع بي فاحملني قال لا أجد لا أجد ولكن ائتي فلانا فعلي فلعله أن يحملك فأتاه فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على على خير فله مثل أجره أجر فاعله
yace addal wanda ya shirya absa aikin alheri hadathana muhammad bin kasirin qala akhbarna sufyan an a'mash mala a'mash shine ake cewa sulaiman bin mihrab an abi amri abi amri yusamma sa'ad shaybani an abi mas'ud shine sahabin manzan Allah abi mas'ud al-ansari sunan shi ukuba bin amr ukuba bin amr sahabi ukuba bin amr al-ansari shine ake mai kunyar abi mas'ud al-ansari shi wannan sahabi abi mas'ud al-ansari ukuba kala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kala sai yace inni abdu bi kalmata abdu bi kama ana kawo ta inni ubdi'a ubdi'a to kalmatul ubdi'a tana zawa ne akan kama kana da abin hawa kuma abin hawan ke ka sama shine kama abin hawa na ya kasa mu kama kana cikin bulaguro motar ka ta tsaya ko wani ejin ka ya tsaya tsakar daji in su kuma can zamanin su ne raƙuminka ya kasa da wani an yi ka kalmar ubdi'a akan naqatu in naƙa ta kasa tafiya shine a ce ubdi'an naƙa kenan kamar abin hawa na ya kasa kenan wani abin an yi shi ne a zamanin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shi ne wani mutum da ya zo a cikin tahiyar yaƙi ne sai wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inni ubdi'a ni taguwa ta ta kasa fahamil ni kenan ka bani wata taguwa yake ne fahamil ni ka bani abinda zan hau ƙala sai annabi ya ce la ajiddu banni da abin da zan baka ya doke ka walakin amman dai e iti fulani je ka wajen wane yayi ce mai je ka wajen wane fala allahu an ya habile ka watakila shi ya doki wannan ya baka tago da ta doke ka fa atahu sai wannan namijin ya zo gurin wanda annabi ya gaya mai fa hamalahu sai wannan namijin da ya zo gurin shi sai mutumin sai ya bashi abin hawai da ya bashi abin hawai fa'ata na biyu sai ya sake komawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ahbarahu ya ba annabi labari inda ka tura ni mutumin ya bani faƙala sai annabi ya ce man dalla alal hairi duk wanda ya shirya a bisa wani abu na alheri ko mutumin ya sami ya samu falahu mislil ajr fa'ilhi yana da ladan kwatamcin wanda ya aikata kenan nan mun gane kamar kana neman abu ne ka zo guri na ni kuma wannan hanya abin sai in shuna ka inda da kwai kuma sai ka je ka samu yana ni da na shuna ka gunan ina da me ina da lada wannan hadisi da yazo baiti ya zo nan adabul mufrad ya zo muslim ya kudo shi sigar da yazo a muslim a cikin babul i'anatul gazi fi sabilillah yazo i'anatul gazi fi sabilillah inda ake taimaka mayaki cikin tafiyar aikin Allah ya zo ga sigai shi ma abi mas'udul ansari wannan ukuba bin am sai ce lokacin da ya zo ana ai an ci annabi ne tura shi ko to ga ruwayar muslim sai sai da ya zo shi namijin da ya zo faƙala inni abdu'u ni abin hawa na ya kasa ko fahamil ni ka samu mu abin da zai doke ni ƙala sai annabi ya ce la ajidu ni ban abin da zan baka to ga ruwaya musulun faƙala rajulun sai wani namiji a gurin sai ya ci ya rasulallah ya manzan Allah ana adulluhu ni na shiryar da shi alaman ya hamiluhu a bisa wanda zai bashi abin hawai faƙalar rasul sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa wannan namiji da ya ce ya shiryar da shi sai ce mai wannan magana man dalla alal khairi falahu misl ajr fa'ilihi duk wanda ya shiyas a bisa wani abu na alheri yana da kwatamcin wanda ya abin mun gane kenan ga ruwa musulmi aka yi da aka hudu magana sai wani wanda yake gudu ya ce shi ya ya shi daga kamar yanzu wani ya zo taimako ko kama muna nan wace yanzu sai wani zai ce mota ta ta yi fani gane yana son kirk haka a ɗaya ka ce ni a mota ta babu amma ne ce ka gurin wane taimaka ma kenan kai je wajen wance baka kenan kai wannan wanda kai ne ka tura wancan ya samu abin kenan kamar wannan shi da ya ba da aran wannan kirkin ya samu lada kai ma da ka shuna wancan aka ji gurin shi aka amsa kai ma kana da ne lada kenan duk aikin alheri in ka zamanto kai ne sababin wani ya samu wani abin alheri yadda shi wanda ya wannan alheri ya samu lada kai ma kana da lada da wani mutane kai so ba a gina masallaci a gina makaranta a sai littafi a bada a yi aikin alheri kuma duk mai bayani ai shi ma'arufi bai da kananta duk aikin alheri in kai sababi akawa wani ko da a sarbis ɗinka inda yake aiki ka tabbatar da wani alheri kai sababi akawa wani wani alheri kenan kai ma kana da lada ko da malamai suka ce aikin gwamnati ne kai sababi gwamnatin ta yi wani abu na ci gaba a goyi to kai ma kana da kana da lada abin da aka yi sai ce babu al'afu me afu afuwa me afuwa rangwame ko rangwame wasafahu kau da kai anin nasi daga mutane ka yi rangwame ka kau da kai me kau da kai kenan in an ma abu ka yi haƙuri shi ne al'asafahu shi ne a can aya ta ce wa abu wasafahu ku yi haƙuri ku kau da kai kenan al'afu shi ne rangwame ka yi rangwame wal safahu kuma ka kau da kai duk abinda mutane suka ma ka yi ɗan haƙuri ka kau da kai ka mai da al'amura ga Allah shine wannan sai ya ce
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن بن زيد عن أنس أن أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة to فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم muka ce ami al ne aku aku ako shine rangwame a gyara a yi rangwame tunda kowa mai laifi ne don an yi mutum yama wata karamar irar wadda ba ta kai ta kawo sai kai dan haƙuri tunda kai ma kawa ba wani kuma Allah muke wa laifi shi ma ya gafarta mu balle dan adam wasfa shine kau da kai wani abubuwan ka gani ka nuna ba ka gani ba ka ji ba ka nuna ba ka ji ba daga an zo an ce an zage ka ka kau da kai ka huce gurin kawai in dai ba gaban ka duk wani abuwa kenan kau da aka yi ake kai ma mai laifi ne ita rayuwa da ake kira kai ma ka rika wa mutane haƙuri kamar yadda mutane suke ma can cikin suratul nur ba ta ba ala tuhibuna yawa kenan kuma ai kuna so Allah ya muku gafara don haka kuma kuwa mutane rahama kuwa mutane rangobe ku tausaya mutane sai ka hadisin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadasana wani hadisi yana da darasi da dama da kuma abubuwa da za a fito a kan shi ya ce hadasana abdullahi bin abdul wahab قال حدثنا خالد بن حارس قال حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس وعن أنس أنس بن hadimin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annal yahudiya wata bai yahudiya ana yahudiya wata attattin nabi sallallahu alaihi wasallama bishatin ta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da akuya shatun akuya mai shuyi na akuya masumumatun masumuma kwazo an guba kwazo ne ko eh shatin masmuma amfazo ne ko da hausa ya suna fazo ne da hausa guba fa akala minha sai annabi ya ci daga wannan akuye fa shi abiha sai aka zo da wannan behudiye fa kila sai aka ce sahabai na kudu suka ce ala na qatuluha bu ma kashe ta wannan ku annabi qala la sai annabi ya ce a aka kashe ta qala sai anis ya ce fa ma ziltu ban gushe ba a arifu ha ina sanin da ba yana sanin macen ba ne gini yana sanin wai gubar da annabi ya ci fi lahawati a cikin lahawati kamar naman can cikin kamar ka ci abu in ka buɗe bakin ka can ƙarshen abin da ke zama kenan tawa annabi tash ita fazo in har tawa annabi kamar abin ya in ka buɗe bakin ka ci abinci can can lahawat ƙarshen nama na makogoro inda eh inda zaka inda abinci dai sai ya bi zai wuce kenan a nan hai sai ita kwazon sai ta wa annabi dan tashi a gurin kenan shine an sai ci fa ma zutu ban gushe ba ina ga abin asar kin ita wannan gubai a cikin karshen bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ruwa inda hadisin ne ke ni na farko darasin da zamu doka sai ce anna yahudiya a tata nabi sallallahu alaihi wasallam wata bai yahudiya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam bishatu masmuma da akuya mai guba ko to zaka dauki darasi kenan da kwai kado da ake badawa kenan da ahlul kitab in kana tare da ahlul kitab kenan kana iya cin abincin su abin da zuka da sune kenan ana iya bada kado kamar kana makwabtaka da wanda ba musulmi ba ahlul kitab christian kana iya cin abincin shi in dai ba abincin mi sallas ne ba ko wani abuwa amma dai ana zaman lafiya ya kama abinci kawai bismillah zaka yi gaci ba ka nema ba wannan almashi yanka angoi tunda ita ma ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wannan akwai ai annabi bai ce ba wani sahabi ya yanka su suka yanka kan suka kama ta abin da ya kama kana ma ai dan dai da fazon ne da ba fazon a cikin ai da an wuce gurin ko kenan wanda ne su zama soka ana ana karo tsakankanin musulmi mu da ba da ba musulmi ba shi annabi sadaka ce bai ce amma dai yana cin kado kenan kado ne ta kame kenan ai me a can baya ma Umar bin Haddab yana da da Annabi ya shi kulla ya aika wa dan uwan shi Makka mushriki ko eh kenan yau da gobe muna unguwa ɗaya da wanda ba musulmi ba Christian kirece muna makotaka da shi in ya kama tuwo mi zaka yi ci zaka yi kawai dai ka yi mi ka yi bismillah ba ruwanka da wayanka ko in dai abin ka tabbatar ba alade ne ba ko ba abin da addini ka ne haramta ba ka san naman kaji ne naman rago naman kaza sai kwashi san haka kai bismillah an wuce gurin ko kuma da kwai da kwai ne kuma shi ne na ranar ibada ne ba ci kuma da kwai kenan kado tsakankaninmu da su da kyautatawa to shi wannan abin da aka yi lokacin da aka bude haibara ne a shekara ta shidda ko ta bakwai aka yi gaza watan haibara ko to da aka bude haibara ne sai su yahudawa sai suke so su gwada annabin annabi ne ko kuma su kashe shi kowa guda sai ita aka yi samu ita wannan macen sunanta zainab binta haris sunanta zainab bintu haris sai aka aka samu akuya aka yi mai shi'in akuya kamar da ake mai shi'in akuya aka yi mai shi'in akuya kuma sai kan akawa annabin sai aka tambaya da kasa suka yi anket a cikin naman akuya ina ne annabi hiji kama ai kowa da ko inda yake marmari kama ajiye mai shi na rago gabanka ai mutum da kowa tana inda yake marmari sai aka gaya masa annabi ya san zira'i aka gaya mata to a cikin kenan zira'i kama wajen zira'i wajen cin yako kasance na to kenan sai ta sa aka sa akwai kwazon gaba daya amma dai wajen inda ake tsammanin annabin zai ci sai aka yi sai aka zazzaga fiya-fiya inan sosai ana aka zazzaga shi kwazon da kirki aka zazzaga aka zazzaga aka zazzaga shi sosai ana da aka zazzaga kwazon sosai a wannan annabi na cikin sahabai bayan an buɗe haibara bai hudiya ta kawo annabi ga kadokin abinci shi kuma annabi dan mu'amala haka yake kenan kyautata mu'amala ne ake so sai a shi sai a shi wannan kaduna abinci kuma gaban wa gaban sahabbai to hadisin ya zo guri-guri sai mu bi shi guri-guri don mu gane kaga ai anahi ya ce ma anan ya ce ma aka zo da ita aka ce mu kashe ta annabi ya ce a ya ce mi ya ce a kenan nan a lafazin adabul mufrad ko in ka zo koma lafazin buhari can jami'u sahi sai ya ce anna yahudiya a tattun nabi sallallahu alaihi wasallama bi shatun masmuma fa akala minha faji a biha faqila ala naqtura qala la fa ma zit urifa ya wadu wannan ga muslim sai ce faji a biha ila rasul sallallahu alaihi wasallama fasa alaha da aka kata gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da annabi sallallahu alaihi wasallama fasa alaha sai da ya tambaye ta an zalika akan wannan yace kin yi ne tace nayi faqalat sai tace aradtu li an aqtulaka me yasa kai tace ina so da in kashe ka iri da kishi ta wani gaskiya don na yi wani ne annabi sallallahu alaihi wasallama don ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallama ce mata ma kana laliya su da duke ala zaka ai Allah ba zai bari ki ba ki yi wannan kenan shi da ana aka ce sai sabai suka ce ala na qatulu ha shin annabi mu ma kashe ta ba sai annabi ya ce anan da aka yi abin ba a kashe ta ba ga musnad na ahmad ga ruwa abdullahi bin abbas sai ya ce annal mar'atu min al yahud mace daga cikin yahud ahadat nabi sallallahu alaihi wasallama shatun masmuma ta aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama me shi na akuya me guba da aka wani me shi na akuya me guba sai annabi yasa zai ci da yasa zai ci har ya sa ya kana daga cikin mu'jizal annabi sai na mai ce ni fazon gare naman ne ga ruwa wajen naman yayi magana kashin yayi magana ce sakka ki fazon gare sai annabi ya tsaye ce kowa a shi nama akwai shari'a zai wanda dai ai an kawo shi kasan wani a hannu ko wani gaza wani wanda ya gauga ma ayi daga ya riga yi annabi maci to kenan da ta ce annabi ke cikin mu'ujiza ta annabi shi naman ne cewa annabi fazo ne ile amfan fazo ne ko sai annabi ya ce kowa a je kai ci wannan nama aka ce aka kawo ta tunda nama ya faɗi ko ga mace na an kata da aka kata aka ce to ke ke kika yi wannan abubuwan da warko ta cewa annabi wa ya gaya ma sai ya ce kashin ya gaya mini kashin wannan shi ya gaya mini an sa fazo sai ta ce e ni ne haka me yasa ne haka ta ce in kunta nabiyan fa inna la sa yud'iluka alayhi wa in lam takun nabiyan uriha nasu minka dan in kai annabi ne Allah zai gaya ma tunda baka yi da ba message ai shi annabi ba albuke sai ya kare ni yawa ko da ita ce sababin kashe shi da ya samu shahada sai dai ya kare risala ko kenan ta ce in kai annabi ne Allah zai nuna ma ba za ka mutu ba in kuma kai ba annabi ne ba makareci ne to kowa ma huta sai hutar da mutane da huta eh wa in lam takun nabiyan uriha an-nasu minka in kai ba annabi ne sai in hutar mutane da kai kenan kowa huta ta ce dan wanne ne wannan ga wata ruwa aka ce sai da ta taro duka yahuda na haibar aka ta taro su ya musu tambaya ya musu tambaya ya musu tambaya aka kare dai ga ne ga musu kashin ne ya bada kenan wannan sai kasance ya kasance daga cikin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallama dan wannan imam nawawi a cikin sharhi sahih muslim yake cewa fihi bayanu ismatihi sallallahu alaihi wa sallama minan nas kullu wannan abin na mu'jiza yana nuna kiyayewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yayi daga cikin mutane gaba daya dan aya cikin alkurani dama Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nasi Allah zai kiyaye ka daga daga mutane yace wa hiya mu'jizatul li rasul sallallahu alaihi wasallama wannan naman na akuya da aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mu'jiza ne miracle ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan me yasa dan aishi zira'in da kanshi ga ruwaya ya zo ce inna zira'atu khubirni allaha masmuma zira'in ne ya gaya mini yace an sa fazo ke ne kasance abin mu'jiza ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama to nan iyaya za a yi da wannan mace a ciki ita ba ai an ka an yi mine ne ga mai fiya gaba ai wani ya sa baki da kunsa kan shi annabi ya sa baki ai wani ya sa kama an kama mai shi nan gaba da ko da yanzu a ce kan wani shi ne babba a gurin kila wani mai rabon babu shi ne ko sahabi ne ba mai rabon babu shi mai rabon bai koka ba to an samu daga cikin sahabi wanda yake da sunan bishiru shi ya haɗi bishir bin barra'i bishir bin bishir bin barra'i shi ya hadi shi ko bishir bin barra'i ai ba annabi ne ba wallahi asmi ka bata kai shi sai da yake kai manzo Allah Allah ke shi to kenan bishir bin barra'i shi tini ya hadi nama sai abin sai ya fada akan bishir kenan wannan guba ya ta kashewa bishir bin barra'i kenan naman ya kashe bishir bin barra'i kenan macen an kashe ta ga ruwayoyin hadis ke zawa amma dai kashe tan da aka yi ba don sababin yawa ba don sababin ba sababin don annabin ne bai ce don fazo inda a kashe ta ba an kashe ta saboda kisasin saboda kisasin don wanda ya kashe mutum a kashe shi kenan shi yasa wannan babu ya ce ma al'afu kau da kai haƙuri da kau da kai kenan shi annabi ce ka a kashe ta kenan ga wata ruwa sai aka ce bishirin a nan take bayan an kare diskisoyin ayin ka sha kwazo a kai ga likita ai kila ba a lokacin ba zaka sai kila sai ma ba shi ko kila sai an kwana biyu ma an jiya to da aka kwana biyu ga wata ruwa aka yi jiya sai bishir ya sa kai kenan da ya sa kai aka zo aka yi a ka ita wannan aka mata kisasi da wannan in ka je wannan al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar zai ita wannan macen musulunta ta yi tunda ta gami ta gami ujiza ta ka inga kuma ce isaba na ibn hajar vitamin sahaba zai ga ya sanya sunanta a cikin layin sahabai mata bungani ya sa sunanta a cikin layin sahabai mata tunda ta musulunta don ta ga wannan mu'ujizar kuma wannan kashe tan kanka tambaya to in ta musulunta me sa a kashe ta wannan kashe tan da aka yi menene kisasi ne amma ne ta ta a musulmanta kenan zaka duk malaman tarihi suna sanya ta a cikin sahabbai mata ya sunanta zainabu bintu haris kenan kaji tarihinta kenan darasin da yake bamu nan mine ne hakuri hakuri da kau da kai tunda annabin ai da suka ce a kashe ta yaya ce ka a kashe ta akan kasan ko me ta fazo da sa'a ne to kenan wannan ruwaya mai take karantar da mu na farko tana karantar da mu annabi da hakuri gare ko annabi yana kau da kai annabi bai hakuri da cikin sabon shi kuma tana karantar da mu mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama tunda cinyar nama ta yi magana ta tsoka ta ce kakkaci kashi yace kakkaci ni an sa mini bazon kenan mu'iza annabi shi ko mai rabanya kuma tana nuna mu karshen ayar ce Allah zai kiyaye annabi Allah ya kiyayewa annabi tunda shi bishiri da ci ya tafi amma da annabi sallallahu alaihi wasallama shi fihe kashin yace maido ya maido to shine nan al'afu was safahu sai na gaba yace قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وحب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن زبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر و- بالعرف نعم وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم to shi ma dai wannan ruwaya tana nuna mu ne akan kau da kai da kuma hakuri ga mutane sai ya ce hadasana muhammad bin sallamin kala hadasana abu ma'awiya kala hadasana hisham an wahab bin kaisan kala sami'tu abdullah bin zubair abdullah bin zubair bin awwam ko abdullah dan zubair dan awwam ya suna uwar shi abdullahi bin zubair bin awon masu umuhu asma'u binta abi bakar awwal mauludin wuli da fil islami yana daga cikin yaran sahabbai lokacin da aka yi hijira aka koma makka shine farkon sahabi yaro wanda aka aihwa a garin madina shine ake ce mai awwal mauludin wuli da fil islami abdullahi dan zubair uwashi asma'u asma'u yar uwa aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama baban shi abdullahi bin zubair baban shi zubair bin awwam wanda yana cikin asharatul mubashirina bi janna wanda abdullahi bin zubair yayi khalifa lokacin da suke rikici da umayya yana garin makka yana khalifa to shine na abdullahi bin zubair wata yana bisa manbari sahabin manzon Allah ne yana bisa manbari sai yake cewa ya karanta wannan aye yace kuzul afu ka kama afu ka kama rangwame kenan mutum ya rike rangwame wa amir bil urfi ko mutum ya rika umarni da aikin alheri wa arid an jahilina kuma ka kauda kai da maganar jahilai da duk wani abu na jahilci ka kauda kai da kai shi sai da ya karanta wannan ayar shi Abdullahi dan Zubair kala sai ya ce wallahi na rantse da Allah ma amara biha Allah bai umarni ba mu ka- mu kama afuwa biyasa an tu a hauzu illa min a halakin nas Allah bai umarni ba mu kama afuwa don dai Allah ya san ita wannan batawa da wani abubuwa ya kasance daga cikin tabi'un mutane kenan mu muta- mutane al'ada su ce sai sun taba sai sun taba mutum mutum al'ada shi ce tabi'a shi ce sai ya sai ya taba mutum kenan dan wannan ne Allah ya yi umarni ya ce mu kamin a halakin mu kama ta wallahi sai ce na rantse da Allah la ahaznaha zan mu kama ita wannan rangwama minkum daga cikin mutane masu hiftum a kullum muka yi abtaka da mutane zan mu zama to masu mi masu rangwame mun gane cai wallahi ma amara biha na ya rantse da Allah na rantse da Allah Allah bai yi umarni ba da ita mine mine ne bai umarni Allah bai umarni shi ba afuwa an tu'a khuzu da a- Allah bai umarni ba da a rike ta na rantsi da Allah Allah bai umarni ba a rike afuwa dan dai ta kasance daga tabi'un mutane ne sai sun bata mare kawai tabi'a shi mutum ne duk yanda za sai an bata mare kuma kai ma kana bata wani kenan da wannan Allah ya umarni a wannan ayacin mu rike rangwame kuma mu rike umarni da aikin alheri mu kauda kai da aiki jahilai sai ce na rantsi da Allah zan mu rike wannan rangwamen a kul muna abu takal mutane kenan a kul in dai zaman duniya ne sai kai hakuri ba ai magana suna cewa halshe da hakuri ma suna ne suna sabawa kenan shine ke nuna mana kai hakuri kai ma ka taba wani an taba kan haka za a je wata nan sai labari yana abinda ake so da huzul afwa mu rika hakuri muna kamewa muna kau da kai ba abu dan karami ba aka ma sai ka sai kai magana wani abubuwan sai ana kau da kai ana kyarewa sai a huce gurin da saura ya shiga wannan to sashi قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فديل بن بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت ita wannan ruwa ita ma tana nuna mu da ita rayuwar na ai hakuri kuma hatta musulunci nan ba a san zahin kai ba san zahin kai a musulunci a da'awa ba san zahin kai wani kafiri wani mushriki wani kaza duk wannan sauki ake a musulunci in kira mutane zaka yi ka kira su da hikima ka musu wa'azi daidai su ka ja hankalin su daidai su kowane magana da za a faɗi wa masu ilimi ba ita ce ba za a gaya wa jahilai kenan kaka wadda abuwa ka saki laspika kana tura kowa wuta kowa kafiri kowa mushriki babu wannan a musulunci maganar da za a faɗi a karatu daban take da maganar da za a faɗi a hey yanzu maganar da zan faɗi a nan a wani guri ba ka faɗe ta ba tunda wani kawai ta ya zai fasarta ta haka ne musulunci shi ne ce a wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allimu ku koya mutane karatu wa yasiru kuma ku sauƙaƙa mutane ka ku yi zahi wala tu'asiru ka ku yi zahi wa idza gadiba ahadukum idan ɗayan ku a cikin magana ko wani discussion ake haka sai ya hushi fal yasukut sai ya shiru ya dan sha ruwa hankalin shi komo domin algadabi ya zidal akala domin hushi yana kusar da hankali in kai hushi zaka cabotar gaba ka yi ka yi nadama kenan wannan yana gaya mu hatta musuluncin nan ba a ce ba a bar mutane a bi su ka a gaya musu gaskiya a gaya musu gaskiya amma dai a gaya musu cikin sauki da hikima da ba da zahin kai ba da kwai kisa ana baɗi ta wani malami ya zo ya kawo lasifika ya samu wani sarkin gari misali yake ta ɗora kablasar kafiri ne sarki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai da ya karewa da sarki ya sa a kashi ya sa aka bashi kashi aka ne shi sai ya kashi ya ce zamna ya ce duk kafirci na kai fura auna ya ce a'a ya ce kai duk malimcin ka kakai annabi musa ya ce a'a ya ce to allah da ya aika annabi musa zuwa fura auna ya ce mai faƙon lahu ƙaunar layina an kaje gaya mai magana mai taushi kai kuma ka zo kana sarki kafiri ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ai a hankali ake bin musulunci to da wannan musulunci shi a waɗi gaske amma dai da hikima kuma kowa daidai ƙarfin shi abinda zaka je ka faɗi mas'ala da ka ta karatun nan eh daidai hankalin mu take wani yanzu ka je ka gaya wani karatun sai ya kafirci ne ma eh wani mutumin karkara ne je an yi bulaguro wata shiga wani masallaci ga ana wa'azi da faransai ce wa'azi da turanci shi ne ke kafirci to shi a hankali shi bai kai wannan eh eh ko kuma yaje ko kuma ta je wani gure ga kana yin sallah da turanci saka limanci da to a hankali shi bai kai wannan ba shi ya doka musulunci menene babbar riga da alkaifa to kowa daidai karfin shi to haka musulunci yake tafiya kowa ka ja shi daidai karfin shi kawai mutane a samun su kwamfata ka diba hau gani ai ya ishe mu aya mu gani musuluncin nan ha kan a ce a yi sallah sai da aka da annabi ya zo da aka sauko mai littafi da aka sauko annabi ya aihu mutassir ya ce ni aya ta fara saukowa mace ce ikra ko ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ikra wa rabbukal allazi allama allama al insana da kai zance a yi sallah nan eh ba ce ba a yi sallah da farko aka ce a yi sallah mutane sun yi shekara da shekaru suna bauta wani abuwa kawai ka zo ka ce fasa ka yi sallah ba ce a yi sallah ba giya ka a haramta da sai da aya nan ta sauko musulunci yana musulunci shi ana la ilaha illallah ana shan giya a garin madina da aka haramta giya a garin madina sabon suke cewa duk ko ina kowa ka wani tule shi yada musulunci ba dai zo ma ce muku giya haramun sai da aka yi ta protocol eh sai da aka ta protocol kakku sha ta zamanin sallah batta da kaza batta da kaza sai da can musulunci ya shiga ransu tukwana aka zo aka ce giya haramun musulunci sai da shekara goma kawai tauhidi ke kira a bauta wa Allah a bar shirka duk wannan abubuwan a yi sallah a yi zaka a yi mai sai da addini ya shiga zuciyar mutane ba kawai ba a rana ɗaya ne ya zo aka ce musu kuyi kaza kamar mutum ne zai zo shiga musulunci da bai da musulunci da ya zo ko mai dukiya ne ya shiga musulunci sai ka cewa to da fai zakka ana gudda dai a dukiyar da taka to zai sanya kenan ai ba far'itar zaka bi shi da mi zaka fara mai ko ya alhamdu to shi ne nawa hadisi ke ma shi musulunci a hankali a hankali a hankali kamar yadda maliki ta kullum kare ne da kashi a hannun shi in kana so ka amshi kashi ya zaka yi sai ka bashi tsoka sai ka amshe bar mami sai ba ma kashi amma dai wata da muna wannan manguna sai kan mutane su ga kamar an ce a yi rauni ne ba a yi rauni ba ake ne amma dai abu musuluncin a hankali mutane ko a koya musu tauhidi abu musuluncin a hankali kuma a yi sauki in ka karanta tarihin musulunci dukka zaka gane ya tarbi musulunci qur'ani a shekara 23 ya sauko 20 da nawa 23 a zan kinna ake bi a hankali a yi kaza a yi kaza eh can daga ba duk wani zakka da bai ta zo ma da sallah ma ba zo ba sai bayan shiga no sallah ka koma tari sallah ma ba da aka ce maka zaka ce ku yi sallah eh sai da aka jama ana shiga kuma a ji zamanin annabi Muhammad kadai zamanin da annabi ya tafi ba mi ba zamanin Abubakar sabbin shiga musulunci ba musulunci ba suka bari to kenan mutane a hankali a hankali shine wani hadisi yake ne la tu askar yasiru ku yi mi la ku yi mi sauki kar ku yi mi tsanani kamar yanzu irin mutanen mu ai kana samu da dama sai ka nuna kai dan samari ka gane addini duk ka je ka kaura cewa ƴan uwanku ƴan uwanka kowa kana ganin shi wani mushriki mushriki kafiri kafiri eh to ya za a yi shi ya gane ka a yanzu haka ne kamar ka ga wani sai kawai ganar ke ka ga a fami ana cewa ya zama wani irin mutum an rasa gane shi a ce shi ba kaza shi ba kaza ba eh to ko da ka gane musuluncin ka da musulunci ka da sunnai to shiga famin kamar kana zumunci kana gaida su kana kyautata musu ai sai a ce musuluncin ma ba irin na wani ba to akai ka zo baka kan kowa da gashi ka rena kowa don lefani ka zo abu bu saba ba ka zo musu da shi ko da gaskiya ne eh to ya su kenan ka sa su jiki ka she ka gaida su ka musu mutunci ka zumunta su kawai kana kallon sa wani kafir kafir mushir mushriki haka kenan ka ga biya shi ba kenan duk shi ne wannan karkashin yasiru ku yi ku sauƙaƙa wala tusiru kaku kaku watsar da mutane kaku sa mutane su watsa kenan shi ne nan سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك